بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren 21 ga watan zulhijja hijira na da shekara 1432 daidai da 16 ga watan nuwamba shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na hudu daga cikin jirgin karatuttukan littafin al'imamu abu abdulrahman ahmad ibn sha'ibun nasa'i allah madaukakin sarki ba farta mishi har yanzu inda a manta ba ana cikin kitabun tahara a inda yanzu ya ce باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم باب لكي بيان فسوك بأكي دمدم بيان أسواكي ديما قبل أزمي معنى abin da ake nufi da yamma a musulunci shine daga lokacin da rana ta zarali har zuwa sabda za ta faɗi to shi ake nufi al'ashi al-gudwa kuma abin da ake nufi da safiya ko wayewar gari ko makamantan haka shi kuma daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da za ta kai tsakiya idan ta kai tsakiya ko zawali to shi kenan safiya ta wuce ko kun fahimta ba saboda haka asaba wal masa ko kuma alhudiya wal ashiya haka ake tantance su abinda imamin nasa'i yake nufi da wannan ainihin kulla babu shine akwai malamai daga cikin malamai na mazhabobi kamar shafi'iyya da wasu mazhabobi da suka ce mai azumi an hana shi yin aswaki idan rana ta zawali har zuwa rana ta faɗi me yasa sai suka ce saboda wannan bashi wannan wari da bakin shi yake yi to Allah yana son wannan wari kuma bakin yana fara yin wari ne daga lokacin da yamma ta yi to kasantuwar Allah na son wannan warin baki to an hana wa kawar da wannan warin baki wannan mazhabin shafi'iyya kenan da su da su da muka goyi bayan wannan ra'ayi malaman hadisi su da su kalla abin ta haka ba sai suka kalla abin asali shi warin baki ne azumi ko wannan bashi tiliri ne da ke tasowa daga ciki don haka ba abin da ya makalkale a haƙori ba ne balle a ce in an kawar da shi bakin zai daina wannan yari ko hamami ko bashi don haka ko da mai azumi ya yi asuwaki bayan rana ta yi zawali har zuwa la'asar har zuwa shan ruwa za ka ji bakin shi yana wannan ainihin bashin wannan bashin yana tasowa ne sakamakon tilirin da ke faruwa a cikin da ya zama babu komai a cikin shi ina fata an gane shi ne babban malami a sheikh muhammad al'adam ke cewa وأراد المصنف بهذا الرد على من كره السواك للصائم بعد الزوال إمام النسائي أنا نسي يميد مرتنيني da kulla wannan babu da yau ga waɗanda suka hana mai azumi yin aswaki bayan rana ta yi bayani wa wajib istidlaluhu annahu la mani'a min ijab as-siwak inda kulli salatin illa khawfa illa khawfa luzum al-mashaqqa ta yaya za a iya kasa hujja da wannan babu da imamin nasa'i ya kulla don ya kwararo da wani hadisi wanda ba mu tattauna a kai hadisin asali za mu ji shi yana cewa ba don kaɗi ƙuntata wa al'umma ba ba na umarce su da yin asuwaki a lokacin kowace sallah da sai imamin nasa'i ya kawo wannan hadisi don ya nuna cewa tun da dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba don kaɗi matsawa al'umma ta ba to abin tambaya shi ne yanzu mai azumi sha biyu rana ko karfe ɗaya ko karfe uku har biyar har shida har ya faruwa idan ya ce zai yi asiraki a wannan lokacin akwai kunci babu kunci to tun da babu wani kunci babu abin da zai sa a hana ta hanyar da imamin da sa'iya biya kafa hujja da wannan ainihin hadisin kenan kamar da ka zo ka bi shan tattaunawa yace wa yalzamu min hukayni sawmi ghayru mani'in minhu kuma azumi ba shi da wani dalili da zai zama na musamman ne wajen kuntata wa mai azumi in yayi aswaki a wannan lokaci dan kana azumi in kayi aswaki a wannan lokacin wani kunci zai same ka babu wani kunci saboda kai mai azumi ne sai malam ya ce wa hadha istinba wa hadha istinbatun daqiqun wannan iya kafa hujja ce kwarai da gaske wa tayaqqudun ajibun sannan wannan basira ce mai ban sha'awa da burgewa falillahi darruhu alherin Allah ya kai al-imam an-nasa'i ma adaqqa wa ahabba fahmihi wata irin kaifin fahimta wata irin baiwa ce Allah madaukakin sarki ya wannan malami ma dalla rahmatullah Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yake malaman hadisi suna da amana malam muhammad ali adam shi yake ɗauko mana wannan magana a cikin littafin nan nasu sharhin sunan nisa'i mai suna zakhiratul uqba amma da ya ɗauko magana sai ya ce a fada hussein malam hayatu dini sindi shi ya fata irgantar da wannan shi ya kawo mai ilimin nima da gairin shi na ɗauko sharhin nan na fa'ida na ce mana mulakhas wanda wata ran mu ya ba mu iya cin amfanin shi kaga mun ci amfanin shi yau a fakaice wa hadhihi tarjama malam yace kaga wannan babu da imamin nasa'i ya kulla taruddu qawla man qala mai da martani ce kuma ga waɗanda ke cewa innan nasa'iyya shafi'iyyul mazhab mun fara tattauna wannan kaɗan a baya a cikin tarihin imamin nasa'i wasu mutane suka ce nasa'i ba shafi'i ne sai malam ya ce to ai wannan babin da ya kulla rabbi ne da shafi'iyya zai yi dan mazhabi ya kulla yauwa mazhabin shi rabbi dan mazhaba ba su yi mazhabin shi rabbi don ƙungiya ba su ƙungiyar su rabbi idan ko har ka ji wani yana yi wa mazhaba kaza rabbi ana danganta shi da ita ko ba dan mazhaba ba ne keke da keke kamar al'imam ibn abdul bar ibn abdul bar ana danganta shi da malikiya amma ba muqallidi ne da mazhabin malikiya ibn abdul bar babu yadda zai kulla babuka da karatuttuka a cikin littattafan shi kamar sharhin mawaƙa da makamantansu ya rinka rabbi da malikiya misali a cikin littafin shi a tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asani ya yi rabbi rigirgi da malikiya akan sakin hannu da suke yake wa ai shugaban mazhabin ma imamu malik bai taɓa sakin hannu a sallah ba har ya mutu yace kuma abin mamaki yaushe malikiya za su ce a saki hannu a sallah bayan shi kanshi imam malik ya ruwaito runguma hannu ne a cikin ainihin wato littafin shi muwatta bai ruwaito hadisin sakin hannu ba kaga wannan rabbi yake musu to ibn abdul barri ya ka iya danganta shi ga malikiya a jumlar dangantawa amma ba muqallidi ne ga malikiya ba su ko waɗanda ba su da takalidanci da mazhabi galibi ba a danganta su zuwa ga waɗannan mazhabobin ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan imamin nasa'i da wasu suka ce ba shafi'e ne malam yake cewa ba ba shafi'e ne a nan da bai kulla babu sukutun da guda ban ya musu rabbi ba wa qad taqaddama tahqiqu dhalika fil muqaddima bayani da gaskiyar tantance al'amari ya gabata a shimfiɗar wannan littafi muna a cikin shimfiɗar da muka ta karatun wannan littafi mun gabatar da tarihin nasa'i muka ce imamin nasa'i ba ɗan mazhabi kaza ba innama yadda al'amarin kan faru jama'a so da dama malaman hadisi sukan taso a tsakiyar mutane masu takalidanci da mazhabobi ko da ƙungiyoyi to su kuma ƴan ƙungiyoyi sukan yanke shawara akan abu kaza la ya fara auna an qararatihi in suka ce kaza to ba wani dalili da zai sa su dawo baya to haka ƴan mazhaba to malamin hadisi shi ko in ya tafi akan abu in ya gano babu gaskiyar dalili sai ya dawo to idan ya dawo ya bar abin sai ya bi wani sai ya zama wannan abin da ya dawo ya bi ya yi daidai da wanda abokin hukumar waɗancan ke bi sai suka tashi sai su ce shi ma ɗaya daga cikin su ne shi yasa dukkan malaman hadisi duka farko da ko ɗaya ba wanda ba a taɓa yi mishi ƙazafi an danganta shi da wata mugiyar aƙida ba imamul bukhari wasu su ce da mu'tazali ne wasu su ce ba khawarije ne imamu shafi'i wasu su ce ɗan shi'a ne haka ba dan komai ba saboda ne shi malamin hadisi kawai yana bin hujja to kuma ƙungiyoyin duniya ko da waɗanda suka karkace a wasu matsaloli masu yawa ba lallai ne don sun karkace duka ba misali yanzu akwai fatoyin da yake ƴan shi'a sun yi su kuma daidai ne daidai ne misali idan za ka saki matarka sai ka kafa hujja haka in za ka yi kone sai ka kafa hujja yanzu wannan mazhabin in shi'a sun goyi bayan shi a kan shi suke kuma shi ne kaɗai daidai duk wani mazhabi da ya saba wannan akan wannan matsalar ba daidai ba ne to abin da yake faruwa waɗanda ke bin mazhabin malikiya ko shafi'iya ko ahnaf su kuma fatoyinsu ba haka suke ba to in suka ji wani malamin hadisi ya yi hujja ya ce wannan mazhabin shi ne daidai sai su ce ya zama ɗan shi'a ya yi fatawa da ra'ayin ɗan shi'a madadin su tsaya su ji me dalilin shi tukuna yanzu sahabi imran dan husayn kamar yadda al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaito da isnadi sahihi akan wannan mazhabin yake karanta ko kusa bulugul maram ko subul salam ko nailul awtar cewa in za ka saki matarka sai ka kira shaidu ka ce wani da wani eh ku shaida wancan matata na sake ta sake ta in ba haka ba ka sake ta kai da ita to sai kuma ka kira wasu shaidu ka ce wani da wani ku shaida mata ta wance na sake ta saki ɗaya yau ina kafa ku a matsayin shaida haka idan za ka dawo da ita aurenka daga cikin wancan saki sai ka kira shaidu ka ce to wance eh ina gaya miki cewa na dawo da ke kuma wane da wane ga suna kafa ta a shaida ko kuma ka dawo da ita kafin ka fara wata mu'amala da ita sai ka koma ka samu shaidu biyu ka ce ina shaidar da ku na ainihin koma da matata wadda na kira ku a matsayin shaidu da kuka ainihin shaida na sake ta ko kuma matata da na kafa wane da wane shaida sakinta to ko kuma a yanzu ina kafa ku shaida a matsayin na ba'o da ita to wannan mazhabin shine daidai a kan shi kuma yan shi'a suke sai ibnu taymiya a cikin littafin منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية سيأتي سيدي وانا أبو ماماكي باب وتفتوى قراءة لما لمن شيعة سكا كأوتي بإتا ودى تسا إنجان تسياتي سيدي أكا تقسام ونتك ما لمن سلف يأو فتوى بإتا وانا مدنة تكيني yanzu kaga wannan matsalar da na buga misali da ita kyakkyawan misali yanzu ni ɗin fatawa ta shine in za ka aurar da 'yarka sai da shaidu guda biyu in za ka saki matarka sai da shaidu guda biyu idan za ka koma da matarka sai da shaidu guda biyu to wannan fatawar ɗari bisa ɗari yadda ka ji na faɗo ta haka yan shi'a suke a kai to idan da wani da malike yana saurari na sai ce ka ji albani ya zama ɗan shi'a me yasa ya yi fatawa da mazhabin shi'a sai mu ce haza mablaghuka min al-ilm ya ka ilimin ka kenan amma wannan mazhabin da ne fatawa da shi daga cikin malaman salaf akwai ainihin wani da wani da wani da wani sai a ce duba littafin nailul awqa duba littafin al-musamman na ibn abi shayba duba littafin sunnah kubra na al-imam al-baihaqi dan haka wannan mazhabin mazhabi ne daga cikin mazhabin malaman salaf amma in shi'a sun yi fatawa da shi ya dace a nan to abin da ya rinka faruwa jama'a irin abin da kuke gani din ne a yanzu da zaran ka yi fatawa wadda fatawan nan ta yi daidai da wasu waɗanda wasu ƙungiya ko wasu ɗariƙo ko wasu mazhabi ke ki to haka tashi sai kawai a danganta ka zuwa ga wannan mazhabi ko kuma zuwa ga wannan aƙida wannan kuskure ne jama'a ko kun fahimta jama'a domin ita fatawa tana iya dacewa wani lokacin musulmi ya yi fatawa malami ya yi fatawa to daidai da fatawar pastor shi ke nan ya zama kirista akwai maganar da musulmi ne malami zai yi fatawa idan yi fatawa da ita ba za a je a tambayi malamin kiristoci shi ma irin wannan fatawa zai yi shi ke nan da garan nan sai a ce wannan malamin ya zama kirista ko wancan kirista ya zama musulmi da mujarrabin wannan fatawar ba haka ba jama'a ko kun fahimta shi yasa fatawa ba ta iya halatta maka ka bambanta wani zuwa ga mazhabi kaza ko aqida kaza ko makamantan haka ko kun fahimta jama'a misali yau kamar shekara goma sha shida da ta wuce na sanya wa wasu ɗalibai darasi a abuja amma darasi sai na sanya musu shi mu'allafan wata makaranta ce wani dattijo gina ta mutumin kaduna kun ce asalin shi mutumin kano amma mazaunin kaduna ya rasu allah gafarta mishi da ya gina makarantar dama shi na kasidi masallaci ya so ya gina ya kwana wani hotel na gari ya waye aka ce ina masallaci aka ce duk abuwa nan ba masallaci ce a ƙarya ne muna da rai a neman fili sai aka ce wannan fili da gaban hotel na na siyarwa ne yake a faɗi kudi aka faɗa nan da nan cikin wata biyu wata uku aka gina katuwar makaranta wajen aji goma sha tara da masallaci shi ke sai aka rufe makaranta ran nan na kewaya anguwar na tsaya na yi sallah wani in shiga abubuwa duk sai na ga kashi a ciki a ce tun da aka ba a raya shi kuma Allah ya ɗauki ran shi da mu tattara wasu ɗalibai na ce musu to in na samu lokaci zan rinka zuwa in yi muku darasi duk ranar talata amma in darasi bai samu ba za ku haƙura sannan za mu rinka yin darasin ne tun daga ƙarfe biyu na azahar har zuwa ƙarfe shida na magariba don haka kafin mu shiga darasin za mu rinka haɗa sallar azahar da la'asar a matsayin aljam'u lil haja na zo da littattafai na karanta musu irin wannan jam'i da dalilin shi daga qur'ani da sunna da maganganun malaman farko don haka in muka yi azahar muka yi la'asar in muka fara darasi ba za mu tsaya ba sai lokacin karfe shida muna fita sai kuna alala sai ai sallar magariba kowa ya samu hanya labari kawai sai kai da wani a maiduguri kawai sai rubuta littafi yana rabbi gare mu cewa na zama dan shi'a an haɗa sallah tsakanin azahar da la'asar babu dalilin shi an ce sai kun fahimta gama a ciki har ya kawo cewa daga cikin shirin sai ce dama a zariya nake cikin yan shi'a ban kamu saboda haka sai suka yi tasiri a kai a lokacin ya rubuta wannan littafin yana ɗalibi a jami'ar islamiyya da ke madina ka ba abin mamaki ya zo hutu ne mata ya ji labari sannan ka duba tazarar da ke tsakanin maiduguri da abuja ya ji labari ya ji kai sai rubuta littafi ana nan wata ran kuma sai gashi mun haɗu kunya ta rinƙa rufe shi ko ta biyu bai kai ba ya zo hannun wurin ya kwana uku a cikin wannan makaranta ba ya son a ɗaga magana sanin nishi abin nan har wani lokaci da yana son zai ce dai shi da zan taimake shi dan Allah kafin littafin nan duk da bai san yadda na same shi ba dan Allah in same shi haka wani ya abu sai shi ma fatawa ce kawai ya jina ya a kasar game da azumi kawai yana tashi sai ce wannan fatawa ce ta yan dalika wannan kuskure ne ba a danganta mutum zuwa ga kungiya kaza ko na haba kaza ko ɗariƙa kaza don wata fatawa da ka ji ƙwara ba ina fata an gani misali mu'ukan jinawa da ke da ceto ba ku yi haƙuri ta ina son ku fahimci wannan darasin ne sosai don hanyar darasin mu'ukan jinawa da ke da ceto da ko kaɗan in na ce mu ita gulawa ba za ka iya gadawa ba sai na faɗi da yaren ɗan Najeriya ta arewa su ne ɗan tafi ne ko ɗan ƙala ƙato ko kuma su ɗan dindin da ke Kaduna da ake ce musu wai Qur'ani yuna ba su yadda da aƙidar cewa akwai ceto ba ba su yadda cewa Allah zai ceto annabi zai ceto mala'iku za su ceto Qur'ani za su ceto ba su yadda da wannan aƙidar ba mu musulmi mun yadda da cewa za a yi ceto to kiristoci ma sun yarda da cewa za a yi ceto to sai ga dan gungun yana rabbi ga wannan akidar a wani zama da suka yi da wani malami a garin nan amma a kaduna suka yi zama yau kusan shekara goma sha biyar da ta gabata sai dan gungun yana ce mishi kai kirista ne yace me yasa sai ce saboda kawai ba za a yi ceto yace kiristoci ne suka baki da cewa za a yi ceto amma addinin musulunci babu ceto a cikin shi shi ne abin da ya sa na fassaro muku waɗannan maganganu kuskuren nan ko gangancin nan ku rike duka biyu wasu suna yin haka da kuskure wasu kuma suna da gangan ne to ba ilimi ba ne ka danganta mutum zuwa ga wata ƙungiya da mujarrabin fatawa kwaya ɗaya akan wata ƙabiliya da haka imamin shafi'i sun danganta shi zuwa ga mazhabin shafi'iya ba yau mutum abu bane a danganta ta zuwa ga mazhabin shafi'iya amma yau menene yadda in afwan imamin nasa'i sun danganta shi zuwa ga mazhabin shafi'i ba mugun abu bane a danganta ka zuwa ga mazhabin shafi'iyya ko malikiya ko hanbaliya ko hanafiya ko maka ba mugun abu bane ko kaɗan amma abin da muke cewa ba haka abin yake ba shi ba mazhabin shafi'iyya yake bi ba abin da muke bayyanawa a nan shine domin da mazhabin shafi'iyya yake bi ba bai kulla wannan babin da wanda rabbi ne ga 'yan shafi'iyya kai tsaye kamar imam al-bukhari imam al-bukhari suka ce da mu'tazali akan haka haddukan su suka faɗa har kore su suka faɗa daga gari sai ga imam al-bukhari a cikin littafin su sahih bukhari ya kulla babuka yana raddi ga mu'tazilawa sai ga imam al-bukhari ya rubuta littafin su cikin da guda ya sanya wa littafin khalqa af'alul ibad wannan littafin raddi ne da aqida daga cikin aqidojin mu'tazilawa ko kun fahimta jama'a to kamar yadda na faɗi haka imam shafi'i yana danganta kanshi da ahlul bait yana kuma nuna kaunar shi ga ahlul bait yana kuma kare martabar ahlul bait wannan kuma wajibi ne ga duk musulmi mai imani saboda Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى duk alherin nan da na kawo muku ba na neman wani abu ba na neman ku biya ni da komai amma ku so ɗa'ana da jikokina da dangina don haka san ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sunnan ya jibi ne farilla ce amma sai suka ce imamu shafi'i ɗan shi'a ne sai ce in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhadu istaqilani anni rafidun yace idan dai ƙaunar mutan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne shi an ci sai ce to ba ku mutane ba hadda aljanu ma duk kushe ba cewa ni dan shi'a ne saboda haka gaskiyar lamarin jama'a waɗannan manyan malaman hadisi da kake jin su kaf din su tun daga Imam al-Bukhari Muslim Nasa'i Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah dukkanin su babu wanda yake bin wata mazhaba kwaya ɗaya daga cikin mazhabobin nan bi ainiha yace ita kadai ya rike babu sannan dukkan malaman hadisi tun daga farkon duniya har zuwa yau babu wani malamin hadisi kwaya daya wanda ya rike wata mazhaba dan ita yake bi malaman hadisi suna bin abin da ake kira ne mazhabus salaf ita ko mazhabin salaf ita ce kawai abin da ya tabbata a dalili sai ka bi to wannan mazhabin shine malaman salaf suka bi dan haka kenan malaman hadisi sun yadda akwai mazhaba amma abin da ba su yadda da shi ba shi ne rike kwaya ɗaya gabagam shi ke nan mun yi cikakken bayani a muƙaddimar karatun sahihu muslim ka koma ka saurara insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka a nan da al'imamu nasa'i ya ce ar-ruhsatu fi siyaqi bil ashiyyi ko lisa'ili da yake sassauci a nan ba yana nufin sassauci ne wanda ya biyo bayan ƙuntatawa ba domin sassauci iri biyu ne akwai sassauci na lura a lura akan ce an yi sassauci asalin abin wato ya zo da sassauci misali littafi ne aka buga shi ana sa rai ya zama naira dubu goma sai aka biya zama naira ɗari bakwai bakwai kaga tun farko sai a ce littafin ya zo da sauki amma ana siyar da shi dubu goma goma daga baya sai mai littafin ya ce a koma a bada ɗari bakwai kaga irin wancan sassaucin da irin wannan da bambanci wancan tun farko ya zo da sauki wannan kuwa ya zo da tsada daga baya ya sauki to wannan babin da imamin nasa'i ya ce sassauci game da asuwaki bayan yamma ta yi ba yana nufin ba an hana asuwaki ne daga baya aka bayo aka ce an ba a'a asuwaki abu ne da tintin tintin dama an kyale a yi shi kuma ana iya yin shi a kowane lokaci ake bukata na fata an gamu Allah madaukakin sarki ya taimaka al-imam an-nasa'i yace akhbarana qutaybah ibn sa'id an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siyaq inda kulli salatin Allahu akbar قاضي اسناد الامام النسائي بيتي cewa اخبرنا قتيبة بن سعيد babban malami malami idan malamai kutaiba dan sa'id kutaibatu dan sa'id ya karantar da imam al-bukhari ya karantar da muslim ya karantar da abu dauda ya karantar da nasa'i ya karantar da tirmidhi ibnu majah ne kawai bai yi karatu a wurin shi ba ina fata an gano hamshakin malami ne wanda ya zauna ya sadaukar da rayuwar shi ɗaliban ilimi suka yi ta zuwa lokacin suna karɓan hadisai a wurin shi yasa duk waɗanda suke ɗalibai ne a wannan lokaci za ka samu ɗaliban shi wasu ma daga cikin malaman sa'o'in shi saboda su samu albarkatuwa da koyon karatu a wurin shi sai da suka je suka rawaici hadisan da suna da su amma sai da suka koma suka sake rawaita su ta hanyar shi mun tattauna kaɗan daga tarihin shi a baya shi ko yace an malikin daga imamu malik a yau za mu tsaya in Allah ya so za mu ɗan tattauna tarihin imamu malik kaɗan عن ابي الزناد شيخ امام مالك يتي يا كربي من حديثي daga malamin shi al-imam abu zinad shi ma za mu tattauna tarihin shi kadai insha Allah an al-a'raj shi ko ya karɓo daga malamin shi abdurrahman al-a'raj shi ma kaɗan daga tarihin shi yanzu za mu ji insha Allah an abi huraira daga babban sahabi gwarzon haddasa sahabbai abu huraira abdurrahman ad-dawsi Allah madaukakin sarki ya ainihin yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laula an ashqa ala ummati ba dan kar in intata wa al'umma ta ba la amartuhum bisiyaki da na umarce su da yin aswaki inda kulli salatin a duk wata sallah da suka zo za su yi wannan hadisin abin da yake cewa ba dan kar ya kuntata ba ba yayi umarni da yin aswaki kenan duk wanda ya zama ba zai ji kunci ba a lokacin sallah a zahar la'asar magariba isha sallah asuba sallar tarawihi sallar shafa'i da witri sallar roƙon ruwa sallar jana'iza kowace irin sallah in ya yi asuwaki lokacin da zai fara ta daidai ne saboda dama laulatin a nan harfin tina'in lujudin harafi ne da ya zo don ne za a iya hana yin asuwakin ko hana wajabta asuwakin in an samu tsanani in babu tsanani fa to a yi ina fata an gane sai ce tare da kowace sallah za mu zo mu tattauna abubuwan da malamai suka faɗi insha Allah ta'ala dangane da wannan hadisi sallan nan ta nafila ce ta farilla ce wace iri ce ingantacciyar magana kowace irin sallah ce kamar da ka ji na buga misali a baya kowace irin sallah kuma sallar a ko ina za a yi ta don wasu sun ce a cikin masallaci ne kar a zo ana yin aswaki saboda aswaki cire kazanta ce mun ba da amsar wannan a karatun baya asuwaki ba cire kazanta ba ce domin inda cire kazanta ce kamar yadda cire kazanta fitsari ko kashi take ba sai a ce sai an shiga wani wuri ke tsatse da ba zai halatta a yi shi a cikin jama'a ba ina fata an gane don haka ana iya yin asuwaki ko da a cikin masallaci ne ko da a ka'aba ce ko da a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane dangane da imamu malik jama'a zan sai shahararrun mutane da makamantan ire-iren waɗannan idan mun zo mun yi karo da ire-iren su a cikin isnadoji mu rinka jin kiyaye ne su dan mu yi musu sani sani na hakika don a kasashen mu galibi za ka ga hatta malaman da ake goyon bayan su ake son su sai ka ga hakikatan ba a san su ba yanzu ka dubi irin yadda sanin da aka yi dan hodi a ƙasa Hausa ba a san dan hodi a ƙasa Hausa ba sakamakon wannan kuskuren na sanin dan hodi da aka yi a karkata a ƙasa Hausa ko a yau ka shiga kasashen afirka akwai masu zagin dan hodiyo kuma saboda abin da suke ɗauka wannan tarkace da farka-farka da suka ji wasu suna danganta ga dan hodiyo sai suke ɗauka gaskiya ne sai kuma suka tashi kawai garam sai ce dan hodiyo dan bid'a ne dan hodiyo dan sunna ne sakamakon tarkace da farka-farka da suke danganta wa su da abdulkadiri wasu da yawa in suka biyo sai su ce su da abdulkadiri dan bid'a ne su da abdulkadiri dan sunna ne ina fata an gane to abin da yake faruwa mu a kasashen nan namu ana buƙatar a rinka sanin mutane ne a bisa yadda suke hakikanin al'amari ba a sanin mutane a bisa yadda suke idan wanda kake so ne duk alheri sai ka fara akan shi kaf kamar da shi ya fi kowa idan wanda kake ki ne duk sharri sai ka fara akan shi kamar da shi ya gaba kowa ba ba haka ake sanin mutane ba duk wani malamin da kake jin sunan shi kaf in dai ya kai malami malamai sun zauna sun rubuta tarihin shi tarihi na gaskiya to a nan ne za ka san shi don haka yawo imamu malik da abin da malamai suka ce suka ce sunan shi maliku dan anas dan malik wato imamu malik ya ci sunan kakan shi kenan ina fata an gane ibnu abi amir ibnu amr maliku dan anas dan malik ta fi sunan kakan shi mahaifin kakan shi sunan shi abu amir shi kuma kakan kakan imamu malik sunan shi amr al-asbahi ba asbahi ma'ana kamar yanzu a ce wane dan wane jikan wane asali ko ya san shi a bariya amma sai kuma a ji an ce bazan fare sai ka ce ya aka ce ce asalin kakannin ne da bazan fare suka taso wannan kabila al-asbah yamanawa ne mutanen kasar yaman ne to kakannin imam malik daga nan suke sai fa ake ce mishi al-asbahi da suka iso madina sai suka ainihin haɗa abota da ƙawance da zaman lafiya da yarjejeniya da ainihin wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun madina to wannan kuma ana kiran shi wala'i a cikin ilimin hadisi to shi ne sai kuma kaji an ce imam malik al-asbahi al-maula to wannan maula da kaji ana cewa imam malik ba maula ce ta ma'anar tsohon baya ba dama wala'i iri uku ne wala itikin wa wala islamu wa wala ka- ma'ana ana iya ce maka maula saboda ka musulunta a hannuna to sai a danganta ka zuwa gari kamar yadda ake cewa nafi'u sai a ce maula ibn umar nafi'u bararren bawa na ibn umar wato dimaji in ji fulani maula kuma yana ɗaukar wanda ka musulunta a hannun shi misali asalin hausawa sun musulunta ne a hannun wata ƙabila mai suna wangara wangara in kana jinta mutanen ƙasar togo ne asalinsu amma da yawansu akwai su a jihar jigawa a yanzu amma sun ɓace cikin hausawan su kansu shi yasa a cikin jihar Jigawa a yanzu akwai garin da ake kiran shi Wangara asali sun zaune wurin Malam Abdulwahab na Kano ba Wangare ne ina fata an gano wasu haifawa kuma sun musulunta ne a hannun nufawa to yanzu bahaushe samfarorar bahaushe in yana da wannan tarihin a hannun cewa ɓangaren gidansu sun musulunta ne a hannun Wangara. to zai iya cewa ni ne wane dan wane ba haushe kuma ba wangare sai a cewa ba a ka zama ba haushe kuma ba wangare sai ka ce asali ni ba haushe ne amma kakanni na sun musulunta a hannun wangarawa ko kuma ka ce wane dan wane dan wane ba haushe ba muke sai a ce ya aka yi sai ka ce asali ni ba haushe ne amma kakanni na sun musulunta ne a hannun nufawa to yanzu kiranka ba muke kai ba ba muke bane sai ana danganta cewa ka karɓi musulunci ne a hannun nufawa to a tsarin ilimi ya halatta ka ce kai ba muke ne kamar imam al-bukhari da kaji ake ce mishi al-ju'fi imam al-bukhari ba ba ju'fi ba amma kakan imam al-bukhari ne ya musulunta a hannun kabilar ju'afawa shine ake danganta su zuwa ga wannan kabila dalili na biyu kenan kaga dalilin farko muka ce idan aka tsanta wani ya halatta ya danganta kanshi da wani ce mai maula haka in wane musulunta a hannun wane to sannan sai na mukhalafa kamar yanzu yadda ake hilfi neto ƙasa kaza da ƙasa kaza sai su haɗu akan cewa a bi a yaƙi ƙasa kaza to al'ada ce tun a jahiliya jama'a idan na iso garin nan cirani sai in je in samu wani alhaji mai ƙarfi a garin nan sai in je in ce alhaji eh ina son mu ƙulla yarjejeniya ni na zama naka kai ka zama nawa duk abin da ya same a garin nan ya same ka duk abin da ya same ka ya same ni sai wannan mutum ya ce ya yarda to ina cikin tafiya a babur ina misali kawai sai in ga alhaji ya fito ana bamba da shi a mota to a ka'idar wannan irin wala'in kai sai in jefar da mashin ina sai mu ci gaba da naushin wancan har mu jefar da shi ba sai na tambayi dalili to shi ne har suke sai falon magana da watsa a larabci sai ka in ka sai kun gama dukan wannan sai ka ce wai kai eh me maka ne ne ba bayan kun kashe shi tukuna sai ka ce me maka ne ne ina fata an gani wannan mahalafa to kakannin imamu malik asbahawa da suka iso daga yaman ko sun yi ta da wasu mutanen madina shi yasa ake kiran imam malik al-maula ina fata an gani abu abdullahi ana ce mishi baban abdullahi ishara zuwa ga ɗan shi na farko amma ba lallai ta zama haka ba domin galibin malaman hadisi za ka ji an yi mishi ainihin alkunya zuwa ga wani ɗa ya zama kuma mai wuya ko ba shi ne shi na farko ba amma dai a zahirin abin da ya fi bayyana alkunya ana yi ta ne da ɗan farko ko ‘yar farko almadini ɗan madina na asali ku kiyaye idan ɗan madina ne na asali ba asali ba ma'ana ba cirani ya zo ba a nan aka haife shi nan ya girma nan ya kaza sai a ce almadini idan kuwa da girman shi ya zo ya zaune madina sai a ce almadini don haka ɗalibai da ke tafiya madina su yi karatu in sun dawo da ake cewa almadini kuskure ne almadini za ka ce shi ne ma'ana zuwa yau ma'ana mazini madina mazinin madina ya zo madina ne ya wuce amma wani an haife shi a madina to almadini ɗan asalin madina alfakihu babban malamin fiqh imamu darul hijira limamin madina gidan hijirar ma'aiki ra'sul mutqinina shugaban ƙwararru a cikin ilimin hadisi wa kabirul mutasabbitina babba a cikin waɗanda haddasu ba ta rawa idan ka tattara malaman duniya kaf na zamanin imam malik wadda haddasu ba ta motsi ko kaɗan ko to imam malik ne a sama شنو رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري حفظ إمام البخاري يتي أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد بيت كل بي إنجنشي أبوني شنو إسناد دا مالك يرويته دقى نافع دقى ابن عمر أكن كراونا إسناد سلسلة ذهبية فرق الزيناني min sabi'a yana daga cikin tabaka ta bakwai daga cikin jerin biyar kasabta malamai na wannan al'umma ta annabi da gargadan zamanin su karanta muqaddiman littafin taqribut tahdhib na ibn hajar mata sanata 79 wa mi'a imam malik ya rasu hijira na da 179 wa kana mauliduhu sanata 93 an haife shi hijira na da 93 ya rasu hijira na da 179 وقال الواقدي بلغ تسعين سنة الإمام الواقدي يقول إمام مالك سيدي شكرة تسعين قبيلة الله أكبر ما فاتا أنغام أتيت كما فات سيدي إمام مالك شكرة بيو دندي شكرة شبيو دندي أتيت abin da bayan shi yake kira kwantacce ko wane ne wane ne imam malik sai da ya shekara biyu dindi karanta muqaddimat tanwir al-hawali wasu khilasa a cikin littafin khilasa da aka zo tarihin imam malik cewa akwai ahadu a'lamin islam ɗaya daga cikin shika-shikan malamai a musulunci wa imamu darul hijira shugaban madina gidan hijira an nafi'in wal maqdiri wa na'im ibn abdullah wa ibn al-munkadir wa muhammad ibn yahya ibn habban wa ishaq ibn abdullah ibn abi talha wa ayyub wa zaid ibn aslam wa khalq imam malik ya rawaito hadisi daga waɗannan malamai da kaji amfani nafi'u da sa'id ibn abi sa'id al-maqdiri da ainihin nu'aym ibn abdullah da ibn al-munkadir da muhammad dan yahya dan habban da ishaqa dan abdullah dan abi talha ta da anas kenan dan kanin anas wannan da ummu sulaimin ta haifa a cikin tarihin nan nata dogo wa ayyub da ainihin ayyub وزيد ابن اسلم وخلق وعنده من شيوخه الزهد imam malik almajirai da yawa sun yi karatu a wurin shi wani abin sha'awa har malaman shi sai da suka juye suka zo suna daukan karatu a wurin shi da zama malam daga cikin su akwai al-imam az-zuhri wa yahya al-ansari da yahya al-ansari wa mimman mata qabla ibn jurayj daga cikin malaman shi waɗanda ainihin wato suka karatu a wurin shi kuma suka rasu kafin shi ko kuma daga cikin almajiran shi afwan da suka rasu ainihin kafin shi akwai ainihin ibnu jurayjin wa shu'ba haka nan shu'ba wa sauri da sauri wa khalq da wasu halittu da yawa muka ce halittu fa ba muna nufin zakuna da sauransu ba muna nufin mutane don wasu ba sa fahimta irin wannan wurin da sallar ya bi na saboda a hausar aka ce halittu to ana nufin jinsi daban-daban amma a larabcin aka ce halittu a irin nan ana nufin mutane din da wato masu yawa وابن عيينة والقطان وابن وهب وخلائق وآخرهم موتا أبو حذافة السهم har yau daga cikin ainihin wato manya-manyan malamai waɗanda suka karatu a wurin shi akwai sufiyanu ɗan uwaina da ainihin wato sa'id al-qattan da kuma ainihin wato ibn wahab abdullahi da wasu jama'a da yawa ƙarshen almajiran imamu malik da suka rasu shine abu wato ƙarshen malaman imamu malik da suka karatu a wurin shi kuma suka rasu shine abu ubafa as-sahmi قال الشافعي شافعي مالك حجة الله تعالى على خلقه إمام مالك حجر الله سوى أجوتا وأيديهم هلتوشي قال ابن مهدي شيك عبد الرحمن بن مهدي سوى ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك تقوى من متن بيت بتكتشر هنكلي بتنفر صورا الله إلى مالك با. وقال ابن المديني الإمام علي بن عبد الله بن المديني مال من بخاري له نحو ألف حديث إمام علي هنا ده كسم حديثه بدا بيجي وقم يرويته روى له الجماعة دم على من حديثي سريته حديثي ده مالك ma'ana duk wani littafi da ya zama madogara ce a cikin ilimi yana rawaito hadisi da isnadi waɗanda ake hujja da su daga cikin ummahat ka ce muslim na imam ahmad bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibn majah kab da makamantansu duk sun rawaito hadisan imam malik له في هذا الكتاب أربع وخمسين وثلاثمائة حديث yana da hadisai ɗari uku da hamsin da hudu a cikin wannan littafin a cikin sunan nisa'i hadisan imam malik ɗari uku da hamsin da hudu ka ji imam malik yanzu a takaice ka san waye imam malik a takaice ke malamin imam malik wannan suna abus dinad abus dinad alkunya shi ce sunan shi abdullahi dan bakwan alqurashi bakurashi ne abu abdurrahman ana ce mishi baban abdurrahman almadini mutumin madina ne fiqatun amintacce ne mutumin kirki faqihun kuma malamin fiqh min al-khamisa shi kuma ya zo cikin zamani na biyar ne daga cikin jerin jejjeran tamanin mata sanata salafina wa mi'a ya rasu hijira na da shekara ɗari da talatin wa kila ba'da hawas kuma suka ce a bayan wannan shekarar ne wa fi al-khulafa kana ahadul a'imma yana ɗaya daga cikin manya-manyan limamai عن انس يروي حديثي دبا انس وابن عمر وعمر ابن ابي سلمة مرسلا هكا يروي حديثي دبا عمر طيبا ابي سلمة اما يروي حديث سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هافئي مثل مرسل وعن الاعرج فاكثر يروي حديثي ما سئل بيا دبا ما لميش الاعرج ومهم جوانيني الاعرج وابن المسيب وطائفة واريته ده سعيد بن المسيب ده جماعة وعنه موسى بن عقبة وعبيد الله بن موسى بن عمر ومالك والليث والسفياناني haka kuma daga cikin almajiran shi akwai Musa dan Uqba da Ubaidullah dan Umar da Malik da kuma Lays da Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna wa Khalq qala Ahmad al-Imam Ahmad yace thiqatun wannan mutum malamin Imam Malik wannan amintacce ne amirul mu'minina kuma sarkin mummune a cikin hadisi sarkin mummune a cikin hadisi matsayi ne na malaman hadisi jama'a mai girma ba wai kawai kalma ce da ake faɗin ta haka ba a'a umara mu'minina a cikin hadisi yan kaɗan ne amma dai daga ciki akwai abu zinad shi kanshi imamu muslim imamu sha'uba ya samu irin wannan kiran ina fata an gane وقال أبو حاتم أبو حاتم في ثقة فقيه صاحب السنة mutumin kirki ne kuma malamin fiqhu kuma mai riko da sunna wa qala al-bukhari bukhari yace asaqu al-asanid abu zinad an al-a'raj an abi hurayra kaji a wata maganar kuma nan bukhari sai ya sake cewa isnadin da yafi kowanne inganci shine a samo hadisi daga abu zinad shi kuwa daga a'raj shi kuwa daga abu hurayra in ma ya zama imamu bukhari yayi maganganu guda biyu yayi ɗaya da farko ya bayar ya warware ta ko kuma ya zama yana nufin isnadin da ya fi kowanne inganci daga abu huraira shine abu a'raj daga abu zunar daga ibn umar kuma a junafi'u daga maliku wallahu a'lam wa qala lays lays yace ra'aytu abu zunar wa khalfahu 300 talib yace na ba abu zunar talibai 300 suna bin shi a baya talibai 300 suna bin shi za a tafi zama wurin majalisin karatu kamar sufyan as-sauri ne wata rana an je aikin hajji wani an gane da yaushe ne sallah a zahar la'asar suke faruwa da yamma kenan za ka ce shine daga san da rana ta yi zawali to daga lokacin da ranar nan ta yi zawali in ka duba me yake faruwa bakin ya fara tiliri to ga hadisi ya ce kuma an so ka yi asuwaki a kowace sallah kaga kenan a fakaice hadisin yana cewa za ka iya yin asuwaki lokacin sallah a zahar za ka iya yi lokacin sallar la'asar a daidai lokacin da su kuma suke cewa karkayi ko kun fahimta don haka kaga wajibin dilala fil hadisi zahiratu za mu dawo za mu ƙara tattauna wannan insha Allah ta'ala amma dai in ba ku manta ba shi hadisin ainihin bayan da muka karanta shi mun fara tattauna tarihin wasu manya-manyan jigajigan malamai da ke cikin ainihin isnadin kamar shi kan shi al'imamu malik mun fara tattaunawa dangane da ainihin tarihin shi sai lokaci ya gure mana ina fata an gane aka ce imamu malik ya yi karatu wurin malaman da daga baya kuma sun dawo sun koyi karatu a wurin shi ina fata an gane قال الشافعي مالك حجة الله تعالى على خلقه قال ابن مهدي ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك إمام الشافعي يتي شيف إمام مالك حجة الله يسوي أجي وحبيبتش shine in Allah ya so ya ajewa halitta hujja dalilin da zai kai su zuwa ga bautar Allah sai Allah ya kawo malami cikin su idan Allah ya so ya jarabce su ya dora musu musiba sai ya kawo malami cikin su wanda zai tsaye musu da hujja an sai kafirce Allah yana da hujja a kansu to Imam Malik Allah madaukakin sarki ya aje shi ne a matsayin hujja a cikin halitta idan Allah ya taimake ka ka amfanu ka albarkatu da ilimin Imam Malik shikenan ka samu hujja a wurin Allah idan ka kafirce wa ilimin malamai irin su Imam Malik Allah ya samu dalili da zai kama ka ma'ana magana Imam Shafi'i kenan shi ko Abdurrahman ibn Mahdi cewa yake ma ra'aitu ahadan atamma aqlan wala ashadda taqwa min Malik ni ban taba ganin mutumin da ke da cikakken hankali da kuma tsananin tsoron Allah irin Imam Malik ba وقال ابن المديني عبد العلي ابن عبد الله ابن المديني كتوايكي له نحو ألفي حديث إمام مالك ينا دا قتن قتن حديثي دبو بيو روى له الجماعة دكا ما لمن دفك رويتو حديثي أتكل تتفنس دا اسما بيدي توصل رويتو حديث إمام مالك دو من باب وانا أبن كاما جمد إمام مالك كودا له في هذا الكتاب أربع وخمسين وثلاثمائة حديثا a cikin wannan littafi na sunanin nasa'i al-asura al-mujtaba imam malik na da hadisai guda 354 jama'a kun ji tarihin imam malik wane ne malamin shi al-imam abu zinad abu zinad al-kunyar malamin ce sunan shi abdullahi bin zakwan al-qurashi bakwai shi ne abdullahi dan zakwan abu abdurrahman al-madini baban abdurrahman dan asalin madina siqatun fakihun min al-khamisa malami ne amintacce kuma gogagge a cikin fikihu yana daga cikin tabaka ta biyar daga cikin jeren giyar tabaka ta malamai wato malamai a cikin addinin musulunci an ainihin raba su matakai matakai wajen nagartarsu ko kuma wajen zamaninsu in kana son ganin waɗannan bayanan ka je ka karanta muqaddimar littafin taqribut tahzib ibn hajirin ya kawo sai ce ɗan tabaka ta ɗaya su ne waɗanda suka rayu suka rasu daga shekara ta kaza zuwa ta kaza to duk wanda ya rasu a wannan zamani ko ya yi zamani a wannan lokaci sai ce yana cikin tabaka ta ainihin ɗaya yan tabaka ta biyu su ne waɗanda suka rayu daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to shi abu zinab yana cikin ainihin ta biyar ne mata sanata salafina ba'da mi'a wa qila ba'da wasu malamai suka ce malamai suka ce ya rasu hijira na da shekara 130 wasu kuma suka faɗi akasin haka wato suka faɗi wata maganar sabanin haka wasu khulasa kana ahadul a'imma a cikin littafin khulasa malam khazraji mai littafin al-khulasa yace kana ahadul a'imma abu zinar yana ɗaya daga cikin limamai an anas ya rawaito hadisi daga anas wa ibn umar da ibn umar وعمر بن أبي سلمة ده عمر بن أبي سلمة أما مرسلا ياي إرسالي أنا بأنبت سنة عمر بن أبي سلمة دب وعن الأعرج فأكثر يا رويتو حديثي daga ainihin wato a'raj ya yawaita hadisai daga a'raj hatta wannan hadisin ma da muke sharhi riwaya shi ce daga ainihin a'raj wa ibn musayyib sannan ya ruwaito hadisi daga sa'id ibn musayyib kaga tabi'i ne dan uwan shi wa ta'ifa da kuma waɗansu malamai wa anhu daga cikin ainihin almajiran shi akwai Musa ibn Uqba wa Ubaidullah ibn Umar wa Malik wal Layth har wa yau daga cikin almajiran nashi akwai Ubaidullah dan Umar da Imam Malik da Layth dan Sa'ad wa Sufyanani da Sufyan Sauri da Sufyan dan Uyayna wa khalqun da wasu jama'a da yawa قال أحمد إمام أحمد يتي ثقة amintacce ne amirul mu'minina kuma sarkin mu'mine ne a ilimi qala abu hatim abu hatim ka ce yayi fiqatun amintacce ne wannan malami faqihun malami ne kwararre a fiqh sahibu sunna mai riko da sunna ne wa qala al-bukhari bukhari yace asahu al-asanid abu zinadi an al-a'raj an abi hurairah isnadi mafi inganci shine a ce abu zinadi daga a'raj daga abi hurairah kaji wata sabuwa a inda ya shahara cewa daga imam bukhari a sakul asanidi shine maliku daga nafi'u daga ibn umar yau kuma kaji imam bukhari a nan yana cewa ainihin a sakul asanid a samu ainihin abu zinadi daga arar daga abi huraira wannan babu tufka da warwara gaskiya domin ba lallai bane a sakul asanid ya zama guda ɗaya a wurin malami zai iya zama a sakul asanid daga ciki wanne da wane da wane وقال الليث ليث يتي رأيت أبا الزناد نادى مالمينا أبو الزناد وخلفه ثلاثمائة طالب ɗalibai ɗari uku na biye da shi a baya Allahu akbar irin wannan biyayya da ɗalibai suke shine in ma za a tafi wani wuri na majalisin ifta ko na majalisi na imla ma'ana ko za a yi zaman fatawa ko za a yi zaman biya karatu ko kuma wata harka dai ta kama shi ne ce na gan shi mutum ɗari uku ke biye da shi kalal waƙidi waƙidi ko cewa yi mata fujatan mutuwa ta zo mishi ne bagatatan ba jante ba zazzaɓi kwab ɗaya aka waye gari malam abu zina da ya rasu allahu akbar sanata salafina wa mai a shekara ta ɗari da talatin وقال عمر بن علي وقال عمرو بن علي الإمام عمرو بن علي شيني فلاس malamin imamun nasa'i wa ibn ma'in da ibn ma'in su ga suka ce sanata ihda shekara ta ainihin wato ɗari da goma sha ɗaya قال الحافظ شمس الدين الذهبي الامام شمس الدين الذهبي yace to kun ga a can baya ya ruwaito mana wasu sun ce shekara 130 ya yanke wannan magana wasu kuma sun faɗa haka aka san aka din ne ya kawo wasu sun ce 130 wasu sun ce 111 gaskiyar lamari abu zina da ya rasu hijira na da ɗari da talatin ne wannan ita ce magana da take daidai duk wata magana da ta saba wannan mai rauni ce yasa a can baya ya dungu ma bai faɗi ko nawa ne ba amma a nan sai ya fito ya faɗi wanda ya faɗi waccan magana imam zahabi ya ce wali ya ba'a da umuri bani umayya fa tukullu fihi li ajli zalika an taba bashi gwamnatin rikon ƙarya a zamanin ainihin mulkin banu umayya don haka sai aka rinka maganganun banza a kan shi game da haka amma wa huwa siqatu amintaccen mutum ne hujjatun kuma hujja ne a ilimi a dogara da shi la ya'liqu bihi jarhun babu wani rauni wanda yake tare da shi wannan matsala an yi fama da ita musamman tsakanin malaman sunna da ainihin yan shi'a yan shi'a in har wani malami daga cikin malaman sunna ya raɗi wani daga cikin waɗannan hulafa da umara shi kenan sai su maganganun banza a kan shi kamar yadda suka yi waɗannan maganganu na banza a kan imamu abu zinad haka suka yi akan al'imamu zuhuri haka suka yi akan limaman musulunci da dama amma abin cewa a musulunci ba a hana malami ya yi mu'amala da mai mulki ko mai sarauta ba sai in malamin zai bi son zuciya ne to amma da yake mafi yawancin masu sarauta akwai zalunci da danniya tattare da su shi ke kawo zargi akan malamin da aka ga yana tare da su amma kuma wannan zargin a wurin malaman sunna ba a bakin komai yake ba matukar ba shi malamin aka samu yana mara musu baya akan zaluncin ba domin ta yi kasanto shi tare da su ya sa sun rage wani zaluncin da da in baya tare da su abin zai fi haka tsanani saboda haka ba shi cikin hujja da malamai ke dogaro da ita kawai a ce kana ya dukulu ala sultan ya kasance ana ganin shi a fada an gan shi a gidan gwamnati malaman hadisi ba sa ɗaukar wannan a matsayin jar wannan ba rauni ba ne malaman hadisi ba sa ɗaukar suka don an ce an taɓa ba shi gwamnati ya riƙe ya taɓa yin sarauta ba sa ɗaukar wannan har sai an same shi da ɗayan hanyoyi guda biyu na suka shine a same shi shi da kanshi ya yi wani zalunci ko a cikin malanta shi ne to wannan mutunci ya zube ba wai a mulki ba sannan na biyu a same shi da matsala a wajen haddar karatu wanda duk ya saba wa ɗayan waɗannan ƙa'idoji guda biyu to ba a kiran shi fiqa amma duk wanda kuka ji malamai sun ce mishi fiqa to duk wata kalma da za a faɗi a bayanta to ba za ta ainihin rubuta waccan ainihin kalma ta cewa shi fiqa ba ne allahumma sai abin da ya shafi hadda idan aka ce kana fiqatan taghayyara bi akharatin amintacce ne amma ƙarshen rayuwar shi hadda shi ta canza saboda ya tsufa rudani ya same shi haƙora sun zube baya iya faɗin wasu haruffa gidan shi ya ƙone littattafai sun yi gobara baya iya komawa ya yi nazari sakamakon haka sai ya zo yana faɗin karatun da ya haddace da ka yana yin kuskure domin ba shi da inda yake nazari to kaga wannan ba ya ruguza shi gaba ɗaya ba ne ya ruguza shi ne da gwargwadon sabda matsalar ta faru shi yasa suke ƙayyadewa bi akharatin a ƙarshen rayuwar shi ne matsalar ta faru kenan almajiran shi da suka koyi karatu suka tafi kafin ya samu wannan matsala shi kenan za a karɓi ruwayoyin su kai tsaye waɗanda aka tabbatar da cewa sun koyi karatu a wurin shi ne bayan ya samu matsala sai a ce a dakatar da riwayarsa har sai an samu tantancewa waɗanda kuwa aka kasa gane riwayarsu kafin matsala ce ko bayan matsala su ma sai malamai su ce a yi bincike in an iya ganowa a yi hukunci da gwargwadon abin da aka gano in ba iya ganowa ba shikenan sai a aje ta kar a yi hujja da ita ina fata an gane a ƙarƙashin haka wannan malami abu zinad mutumin kirki ne amintacce ne ya ishe ka ka gane haka ku kiyaye daga cikin hanyoyin da ake gane nagartar malami in aka ga amintattun malamai da aka amintu da su matuƙa waɗanda an san ba su da wasa ko son zuciya su kansu sun yi riwayar hadisi a wurin shi sai a ce to amincin da suwa da suka bashi suka yi mishi har yasa suka karba hadisin shi ya wadatar mana za mu iya amince mishi da gwargwadon wannan aminci na haka abin da za mu duba kai dai ka ji imamu maliku ko wane ne maliku to imamu malik ya amince har ya karbo hadisi a wurin al'imamu abu zinad to daga yau duk wata magana banza da ba a faɗi sai ka ce a'a tunda har maliku da tsantsenin shi da taka tsantsan da kiyayewar shi amma har ya yadda ya karɓi hadisi daga wurin abu zinat ya san shi sun yi zamani ya san abubuwan da ake zargi gaskiya ne ko ba gaskiya ba shi kenan ya karɓa to mu ma ya isa mu amince da shi na fata an gane fitina ce malaman ahlus sunna suka taɓa samun kansu a cikinta shine sai aka samu sarakuna ne waɗanda annabi ya ishara zuwa ga zuwan sallallahu alaihi wa alihi wasallam dace za a samu sarakuna nan gaba waɗanda suke masu danniya ne masu zalunci ne masu jinkirtar da sallah masu wasa da sallah sahabbai suka ce mu yaƙe su annabi ya ce a mu yaƙe musu ne musu tawaye annabi ya ce a mu kibin su sallah annabi ya ce a matukar suna tsai da sallah to suna tsayarwa amma yaya suke suna jinkiri sai annabi ya ce sai ku rinka yin sallah ku akan lokaci idan suka zo za su sallah ta jama'a su ne shugabanni sai a bi su sallar la'asar karfe uku da rabi misali lokaci ya yi amma sarkin shine liman ba za a yi sallah ba sai karfe biyar uku da rabi sai ka raɗe wani wuri sai kai sallar ka in aka za ka kira sallar da za a yi da wannan sarki da yake limanci sai kuma ka zo sai ka bi to yanzu su malaman ahlus sunna ba tsoro ba ne ya sa su suka yi wannan abin sai dai annabi ya hangi abin zai faru kuma ya ce musu in ya faru ga yadda ba su to amma khawarij da 'yan shi'a su a cikin manhajinsu ta waye da shugaba gwaninta ce don haka sai suke ganin cewa yin tawaye ga waɗannan shugabanni gwaninta ce burgewa ce rashin yin tawayen tsoro ne san duniya ce shikenan sai suka rinka zargin malaman ahlus sunna akan haka su kuma malaman ahlus sunna abin da suke gani na'am abu ne mai sauki a yi tawayen amma matsalar ita ce idan da a ce su sarakunan ne aka saɓawa in an yi tawaye to saukin abin kenan to amma aka yi tawayen an saɓawa annabi shi da kanshi ba sahabbai ne suka ce gaya mana waɗannan irin sarakuna ba a yi ba shi ne yake cewa man ya ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda ya tsawon rai zai ga sauye-sauye zai ga canji zai ga danniya zai ga zalunci zai ga kaza sai suka ce afala nuqatiluhum awala nunabizuhum ba za mu yaƙe su ba manzon Allah ba za mu watsi da su mu musu tawaye ba annabi ya ce la ma aqamu sala matakar suna sallah ku yi haƙuri to yanzu idan waɗannan sarakuna suka faru in kai ka fito ka yaƙe su sarakunan ka sabawa ko annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam shine tsaka mai wahalar da waɗannan malamai na ahlus sunna suka samu kansu a wadancan zamani za su iya fitowa su yi fito na fito da waɗannan sarakunan amma wa suka sabawa annabi to su kuma ba za su yi ba to in suka koma kuma suka yi shiru sai a ce matsoratan banza matsoratan wofi to to haka khawarij suka yi ta fitinan malaman ahlus sunna don haka sai suka yi ta ruɗa matasa daga cikin matasan ainihin ahlus sunna domin ne su kansu matasa in kuka duba tun da har yanzu na daga cikin alewa mai zaƙi gare su ita ce ta waye ga wanda yake shugabanci amma ku karanta masailul jahiliya al-imamu ibnu abdul wahhab yake faɗin cewa na daga cikin masailul jahiliya shine girman kai da ganin cewa yin shiru a lokacin da mulkin zalunci yake faruwa ba tare da fito na fito ba ba tare da tawaye ba ba tare da yaƙi ba to su mutanen jahiliya suna ganin tsoro ne na haka suke ganin izza ce su fito su ainihin yaƙi ne mulki ko kuma su ce ai mishi tawaye wannan yana daga cikin masailin jahiliya matsalolin jahiliya a musulunci an umarci mutane da yin haƙuri kenan ba za su yaƙi ba ba za su yaƙi irin waɗannan sarakuna ba ko shugabanni matuƙar suna sallah sannan ba za su yi tawaye ba me ake nufi da tawaye zanga-zanga amma kuma malaman sunna ba za su shuru game da zalunci da danniya da ake ba yasa duk wata dama da malamin sunna ya samu ga wani mai mulki sai ya faɗa mishi magana daga cikin maganganun da suka dace da shi abdullahi dan umar ya je da wani tsohon gwamna mai suna ibnu amir ba shi da lafiya abdullahi dan umar ya gaishe shi kawai sai tashi bai mishi wata addu'a ba kashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ka je da mara lafiya za ka yi addu'a kaza za ka yi addu'a to me kake tunanin malami ya je wurin mai mulki dama abu na farko sai a ce ala gafarta malam ba za a yi wallahi bai addu'a ba ai ko yayin kura zai tashi sai shi sarkin ya ce ibnu umar ba za ka yi min addu'a ba kuma ba za ka roƙa mini Allah ba sai ce a ya ce Allah baya karɓar sallah sai da alwala baya karban sallah sai da alwala wato sai da tsarki sai ce kar ka manta da cewa kamar yadda kuma baya karban sadaka daga dukiyar sata sai ce kar ka manta da cewa kai tsohon gwamna ne a kufa yanzu ka ganin menene sako ya isar mai kai tsohon gwamna ne kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ko na yi maka addu'a ba za ta yi aiki ba kamar yadda in an yi sallah ba za ta yi ba in ba alwala kamar yadda in an yi sadaka da dukiyar sata ba za ta yi ba wannan shi ake kira dilalatul iqtirani kamar yadda in an yi sallah da alwala ba ta in an yi sadaka da dukiyar sata ba ta haka malamin sunna in yayi addu'a ga azzalimin shugaba ba ta to yanzu wannan na daga cikin abubuwan manhaji na ahlus sunna da a yau a Najeriya muke ta gwagwarmaya da wasu matasa nau'i biyu waɗannan wawaye waɗannan dolaye in ka je ka samu kasar ɗina mai suna karen bana maganin zoman bana na yi sharhin waɗannan nau'ukan mutane guda biyu waɗannan wawaye su ne waɗanda suke ganin a fito a buga a yaƙi an burge waɗannan su ne wawaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su sufaha'ul ahlam dolaye kuma su ne waɗanda su kuma saboda wuce iyaka a fahimtar manhajin ahlus sunna sun wuce inda ake so su fahimta sai suka ɗauka cewa idan mai mulki na zalunci shi ake gum ba a magana ba haka sai su ce ai shi tsamkar a magana a'a wato ana magana amma abin da ba a yi ba a yaƙar su ba a fito na fito amma ba a yin shiru to wannan sai in Allah ya maka baiwar basira tukuna za ka iya fahimtar wannan halin na tsakiya shine su waɗannan wawaye shine so suke a fito duk ma yadda za a kwarmatsa a kwarmatsa annabi kullum yana nuna ba haka ake ba sallallahu alaihi wasallam waɗannan su kuma dolaye sun so suke ana ji ana ganin mai mulki na zalunci to a ja baki a yi shiru a matakin farko a je a same shi a yi mishi nasiha mece ce nasiha ita ce a same shi kai da shi ko ku da shi ba tare da wani ya sani ba kuma ba za ku gaya wa kowa ba wannan ita ake kira an nasiha alfabiha kuma kunyatar da shi ko tozarta shi shine ba a yi mishi nasiha ba sai a zo ana atakin ɗin shi akan mimbari ana maganganu a wuraren wa'azi wannan ita ce fabiha ita ce bata ainihin halatta ba shi yasa babban malami daga cikin malamai na manhajin salaf al-imam ibn rajab al-hanbali ya rubuta littafi ya sanya mishi al-farqu bainan nasiha wa ta'yir bambanci tsakanin nasiha da aibantawa to idan aka gabatar mai da ire-iren waɗannan nasihohi da wasiyoyi a babin da suka dace a sirrance kenan sai zama baya karbe to shine a lokacin sai a rinka fitowa ana maganganu akan waɗannan abubuwa su zama wayar da kai ga jama'a su san me ake ciki sannan shi kuma ya zama gargaɗi gare shi kenan har zuwa wannan lokacin ba za a yi ne da nufin a tozarta shi ba to wannan halin in ba waɗanda suke zurfi a cikin ilimi ba babu waɗanda suke fahimtar su su dai masu tunani na khawarij da shi'a kullum abin da suke so a zo a yi zanga-zanga a yi tawaye a yi fito na fito a yi yaƙi a buga a tarwatsa a yi hayaniya sai su ce yawa ai mu ba ma jin tsoron kowa ba ma kaza ba ma kaza su kuma waɗancan sai su ce a ja baki a yi gum to in kuka dubi duk tunanin guda biyu akwai barna amma tunanin da yake aswam shine ba za a saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen waccan fito na fito ba ba za a saba wa malaman salaf da manhajinsu a wajen kawai sai a zama halin farko shine kawai da sai hakan mimbari da dandalin karatu da wurin wa'azi dole a je a yi musu nasiha sannan kuma in sun karba madalla ba za a zo a ce a ba ku ga ba ku ga ana yin sabon titi ba eh na je ne gwamnati nasiha ne a'a sai ka ja bakin kai shiru dama gyara kake so kuma ya faru jama'a su san da hannunka ko ba hannunka ba wannan ne da muhimmanci ba gyara ya faru na biyu idan bai karba ba to shine sai a zo ana bayyanawa to wannan magana bayyanawa shine galibi matasan har yanzu saboda karancin malamai na manhajiyyar ahli sunna a Najeriya har yanzu da yawancin matasa sun kasa gane yaya ake abin don haka wani gari ne abin da ya dace sai je kwamsa abin da bai dace ba shi yasa kasantuwarka mai aiki da qur'ani da hadisi sai kuma ka lazimta wa kanka fassarar za ka rinka ɗibo ta daga hannun malaman farko shine za su koya maka yaya ake aikin shi kuma irin wannan aikin jama'a aiki ne wanda yake ba a littafi ne yake wanda yau za ka karanta kawai ka fahimce shi ba a'a abu ne tarbiyya ce tarbiyya ce babu wani babu babu wata mota da za ta zo da wani manual wanda kawai da zarar ka karanta manual din zaka shiga ka buga ta ka tashi bai taba gabatuwa an koya maka ba zai yiwu ba saboda haka hakikanin al'amari jama'a al-imam abu zinan ya ainihin rike mulki da mukami da matsayi a cikin gwamnatin banu umayya su banu umayya zaluncin da ake dangantawa gare su tsarki ya tabbata ga Allah babu wani inganci game da zaluncin da ake dangantawa domin wani abin mamaki banu umayya na farko da ya fara zama khalifa shine sayyidina usman aka ce sayyidina usman azzalimi ne mutumin da masallacin annabi ya tashi ginawa ga kudin gwamnati sai ya ɗebi kudin aljihun shi sai ya tunda attajiri ne aka zo ana ta surutu ya ce a'a na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ne wanda ni ya gina wa Allah masallaci kuma saboda Allah ko da daidai da girman shekar kuciya ne to Allah madaukakin sarki zai gina mai gida aljanna yace shi yasa na fifita in ɗibi kuɗi na in idan in samu wannan darajar fiye da a ce na ɗiba daga kuɗin gwamnati na yi lokacin da ya buga alƙur'anai aka je aka rarraba su a ƙasashen sham ƙasashen kaza ƙasashen kaza sai ka ana ta surutu yace na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu wanda ya koyi qur'ani ya karantar da alquran ya fi kowa daraja shine na ga cewa waɗannan qur'anai samar da su ga malamai a ƙasashen musulunci koyar da alqur'ani ne shine na ɗibi kuɗi na nayi da su to misali yanzu menene laifin mutum irin wannan ta amma ka ci gaba da bin mu a cikin karatun littafin hikmatun min at-tarikh na Dr. Muhammad Abdulrahman ko Usman Al-Khamis za ka ji waɗannan irin shugabohin akan khulafa duk wani khalifa idan na zo tarihin shi sai na gama kaf da izinin Allah kamar yanzu ana kan tarihin abubakar ne to zan bi in ɗibo shubuhohi da aka yi ta dangantawa da sharrori da kasafi da aka yi wa abubakar mu tattauna akan waɗannan mu nuna wa mutane shin menene abin da ya faru wannan aiki ne daga cikin aikin malaman hadisi dole ne a tsaya a yi wa al'umma haka misali sai na Osman din nan daga cikin kasafin da suke mishi sai su ce ai ya je ya ainihin jefar da dokar Allah ya ki aiki da haddi ya ki aiki da littafin Allah sai ya ce to wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun na haka Usman ya kafirta me ya faru ce ga dan gidan Umar ya yi kisan kai ya ki kashe shi haka abin yake sai dan shi ya sai ce maka a duba littafin tarihi naku ne na ainihin ahlus sunna galibi da yake ahlus sunna kuma in ka duba da kyau kana su musamman a kasashe irin namu da kuma awam waɗanda suke baka gansu kamar ɗaliban ilimi ba su bai wa ilimin tarihi muhimmanci so da haka dabaran an ce mishi littafin tabari shi kenan sai ce su shi kenan madadin ya ce to ai Allah da kanshi cewa ya ne kun fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin daga nan sai mu dauki ka'ida ko principle na cewa in aka faɗi kaza ka ji kana shakka sai a ce a zo da littafin ana zuwa da littafin al-Imam tabari sai kaga an kashe Sayyidina Umar kamar yau kashe gari sai dan shi ya ga wani ainihin daga cikin waɗanda ya ga suna hira da wanda ya kashe uban shi da wukar da aka kashe uban shi sunan shi fairuz farisawa ne guda biyu ɗaya fairuz ɗaya abu lu'lu'a sai suka zauna suna hira da wata ainihin wuka mai kunnuwa haka suna caccaka ta ga ɗan gidan umar ya zo wuce sai suna hararar shi haka suna hararar shi kashe gari sai aka waye gari ɗaya daga cikin mutanen can guda biyu na jiya shine abu lu'lu'a ya yi amfani da wannan wukar ya daɓa wa uban shi umar saboda haka shi kuma wanka shi gari sai ya bi sai ya kashe ɗayan da ya rage domin shi wancan da ya kashe umar da ya ga asirin shi zai tuni sai ya daddaba wa kan shi kashe ma sai ya mutu to sai shi wancan ɗaɗan gidan umar sai ya biya samu wancan fairuz da ya rage sai ya daba mai wuka shi ma sai ya kashe shi usman sai ya kamo shi sai ya sa shi a kurkuku sai ya tara malamai cikin sahabbai ya ce ku taimake ni ya zan yi wannan halin wani irin hali ne muke ciki jiya aka kashe umar yau dan shi yayi kisan kai ga wanda yake zargin ya kashe mai uba ko yana da hannu akan kashe uban shi kuna ganin daidai ne kuma yau mu kama dan umar mu kashe me kuke tunanin gidan umar za su ga mun yi musu jiya an kashe mai gidan kisan gilla sakamakon wannan kisa ɗan gidan yake ganin ga wani da ke da hannu akan kashe uban shi ba kisa ne haka siddan ya tashi ba ya je ya kashe wannan din nan shi kuma a kashe shi yau gaba ɗaya malamai kuji malamai na sahabbai fuqaha sahaba mujtahidu sahaba sai suka haɗu akan cewa la budda min ihdari da nihasa wannan kan gaskiya jinin shi ya tafi a banza jinin fairuz ya tafi a banza a kyala yaran nan to yanzu wannan abin da Usman yayi in yan shi'a suka tayi ba za su ɗauko tarihin haka dalla dalla ka ji yadda akai ba sai su ce ya ki hukunci da dokar Allah wanda ya kisa me ake mai sai a ce kashe shi ake sai su ce Allah ya ce annafsu bin nafsi to Usman ya ki aiki da wannan aya to wanda ya ki aiki da aya ya zama ne ya zama dagu to man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna kun ga dole ne a zo a bada ansoshin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya a ƙarƙashin wannan jama'a da yawa daga cikin malaman musulunci da sarakuna na musulunci da yawa yan shi'a sun zarge su ahalus suna kuma ba san wajen zargin ba kamar wa kamar yazid babu ɗan shi'a ƙwaya ɗaya da zai iya kawo alfasha ƙwaya ɗaya da aka danganta wa yazid wanda zai iya kare kanshi a gaban mutum irina na karka je ka samu wani ahalin suna kawai ya kasa ya lon bello ka je ka ce mishi ai yanzu yana shan giya ya zai ce masa ce to ni da ina ruwa na yalan bello na nake son ƙara tsayawa in yi ce fari sai ce yazidu na shan giya yazidu yana luwaɗi yazidu yana zina ka zo gaban waɗanda suke karantawa da isnadi a tantance su tantance a tattauna ka yi wannan magana mana sai koma gefe guda yayi so da haka wajibi ne waɗannan irin maganganun banza da ake danganta malaman ahalus sunna da yawancin kuma waɗanda suka biyo baya daga cikin ahalus sunna suna gafala game da haka sai a dubi ɗan hodiyo sai ce maka wani bafulatani ne shanu suka kare mai a ƙasar hausa sai ya zautu sai sai tashi ya ta bubbuge hausawa yana ɗora 'yan uwan shi fulani haka za ka karanta in the nigerian history sai a zo a ruɗe ka sai a ce maka manya-manyan masana irin su profesa mahadi daga jami'ar ahmadu bello sun karanta wannan tarihin ba su yi denial ba ba su yi inkari ba waye kai za ka yi inkari sai a ce na'am masana ne game da tarihi amma ba tarihin musulunci ba ba san dan hodiyo ba duk ilimin profesa mahadi a cikin ainihin history bai san dan hodiyo ba domin ka je ka same shi kaf abin da ya karanta abin da wasu makiyan dan hodiyo suka rubuta ne idan ka tambayi profesa mahadi dear prof ko ka taba karanta littafin tarihin dan hodiyo wanda dan shi ya rubuta mai suna tazyinul warakat wanda bello ya rubuta sai ce maka a'a ko ka taɓa karanta littafin nasihatu ahlul zaman sai ce a'a ta an ka karanta waɗannan littattafan da su suka rubuta da kansu ba sai ka je ka karanta littattafan waɗanda suka zo suka rusa gwamnatinsu suka yi musu sharri kuma ka ce ka san su ka san su ba saboda haka samun wasu masana irin su profesa mahadi profesa wani profesa wani daga jami'ar ahmadu bello yan arewa musulmi hausawa ko makamantan haka sun karanta tarihin su ne sun ga irin sharrorin da aka yi musu ba su ce komai ba baya nufin cewa wai wannan magana ta tabbata domin masana tarihi ne kawai tsuran tarihi amma ba su san islamic history in its true context a gaskiyar tarihin na musulunci ba san shi ba in ba su karanta shi daga source din shi daga ba su karanta shi daga tushen shi ba duk abin da kake bukata game da su dan hodiyo su suka rubuta abin su da kansu sai kuma ka je ka samu makiyansu suka rubuta contrary akasin haka sai kuma ka zo kana tabbatar da haka saboda haka gaskiyar lamari wannan magana na tsaya na jaddada ta ne ba don komai ba saboda tana daga cikin maganganun da da su yan shi'a sukan dogara wajen raunata wasu hadisai a bukhari cewa ai masu riwayar hadisan bukhari ba komai bane malaman fada ne zaka samu wannan an bashi mulki ya rike a lokacin ainihin banu umayya banu umayya ba mutanen banza bane su usman su ne banu umayya su ba mutanen banza bane shi yasa jahilci da ya kai har a bar ɗan iska irin su zazzaki da yaran su zazzaki suna cika titi a ƙasa irin ƙasar zazzau suna cewa Allah ya tsine wa umayyawa wai saboda me an ce suna zagin sahabbai za a yi musu kaza za a yi musu kaza to da yake sun ɗauki mutanen zare jahilai ne sai zai suna cewa Allah ya tsine wa umayyawa Allah ya tsine wa umayyawa wai yanzu da su zagi sahabbai ba kenan sun zagi banu umayya kaga da yake jahilci ne shikenan ba a san me suke cewa ba amma yanzu gidan sarautar zazzauna daga baribai da katsinawa da mallawa yanzu zai yi wani yanzu yana cewa ya cika titi saboda an ce in ya sake zagin sarkin zazzau aminu wallahi za a nakaɗa mai duka sai kuma zai cika titi yana allah ya tsine wa katsinawa allah ya tsine wa katsinawa a yanzu dukan ma ya kamata ya fi na da ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin haka dole ne ɗaliban sunna da malaman ahalin sunna ku tsaya idan ku ya zama ƙar game da menene tarihin musulunci sannan ku karanta mustalahu tarih ilimin tace tarihi wani ilimi ne ƙari akan ilimin hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu sau da haka jama'a kun ji wannan ta haka sai yake cewa ainihin akhraja lahu aljama'a dukkan malaman hadisi kaf da ke riwayar hadisi sun ruwaito hadisin wannan malami kaga kuma mutumin banza ne zai yi samu karbuwa irin haka ko daya lahu fi hadha alkitab 61 hadisa yana da hadisai 61 a cikin wannan littafi na sunan nasa'i sai kuma malamin shi al-a'raj shi kuma al-a'raj wato dan gurgu sunan shi abdurrahman ibn hormuz abu dawud al-madini alkunya shi ita ce abu dawuda ba abu dawud sajistani ba lakabin shi kuma al'araj shine dan gurgu din dan asalin madina ne maula rabi'a ibn al-haris thiqatun sabtun alim mutum ne amintacce kuma tabbatacce a cikin amincin nashi sannan ƙwararren masani mata sanata sab'ata ashar ba'da al-mi'a ya rasu hijira na da ɗari da goma sha bakwai yana cikin yan tabaka ta uku a cikin littafin al-khulasa nan ma ainihin aka kawo daga cikin tarihin shi aka ce an abi huraira ya rawaita hadisi daga ainihin abu huraira wa muawiya da muawiya wa abi sa'id da abi sa'id al-khudri wa anhu zuhri wa abu zubair haka nan al-imam zuhri shi kuma ya rawaito hadisi daga wurin shi haka nan al-imam abu zubair muslim ibn tadrus kenan wa abu zinad haka abu zinad wancan da muka karatun tarihin shi wa khalq da wasu jama'a da yawa وثقه جماعة أنسى ممالمي ديوة سنتي شيوان متوم كركيني قال أبو عبيد الإمام أبو عبيد واتو القاسم ابن سلام يتي توفي سنة سبعة عشر بعد المئة بالإسكندرية أكسم مصر أقرين إسكندرية يا رسول روى له الجماعة له في هذا الكتاب ست وثمانون حديثا أتكلم wannan littafi yana da hadisai guda 86 sannan malaman hadisi kaf sun ruwaici hadisi daga ainihin gare shi sai kuma ainihin abu huraira al-yamani abu huraira mutumin kasar yaman ne ad-dausi dan kabilar daus naqibu ahli suffa shine spokesman shine mai magana shine wakilin mutanen suffa waɗannan sufaye waɗannan bayan Allah da ke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaliban ilimi ne waɗanda saboda neman ilimi suka makalkale manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba sa son su tafi wani wuri nesa su kwana sai suka kafa rumfuna a masallaci suna kwana to Abu Huraira shine babba a cikin su wa ahfazu sahaba sannan ya fi dukkan sahabbai karfin hadda ismuhu Abdullah ibn Amr aw Abdurrahman ibn Sakhr sunan shi Abdullah dan Amr ko kuma Abdurrahman dan Sakhr saboda an yi sabani game da sunan shi domin asalin Abu Huraira Kirista ne ya musulunta to sunan shi a cikin christianity saboda balarabe ne abdushams bawan rana ma'ana sunday kamar yadda kake jin kirista sunday to abu huraira sunan shi sunday an fahimta to sai musulunta to yanzu ya musulunta tunda ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya mai suna amma sai bai rinja yana kiran shi da sunan ba sai koma yana kiran shi da abu huraira to kiran shi da abu huraira sai yasa zamani ya tsawo sai suna ya bace shin abdullahi ne dan amr ko kuwa abdurrahman ne dan fakhar shikenan aka yi ta sabani amma dai abu huraira ta shahara Allah madaukakin sarki ya taimaka to in ba ku manta ba yadda lafazin hadisin yake shine laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin ba dan kar in kuntata wa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki duk sanda za su kowace sallah ce na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa game da ainihin wannan hadisi waɗanda za mu fara tattauna su kama haka daga ciki alhafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inda kulli salatin din nan to wannan maganar yace wastudilla bi qawlihi inda kulli salatin ala istihbabihi lil fara'id wan nawafil فيحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد وهذا وهذا اختاره أبو شامة ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. وأن حديث معلمين سنه هجة بشيء. da annabi ya ce a wurin kowace sallah din nan sai suka ce wannan hadisin dalili ne akan yin asuwaki a sallolin farilla da na filfili wasu malamai kuma suka ce a ta iya yiwa farillai kadai wasu kuma suka ce to in farillan ne kadai sai a ce da waɗanda ke kusa da su wajen karfi kamar sallar idi da sallar roƙon ruwa da makamantansu ingantacciyar magana ita ce yin asuwaki sunna ce mustahabbiya a sallar farilla da nafila da salloli waɗanda suke wajibai wato salloli waɗanda suke sunnoni masu ƙarfi kamar sallar idi din da makamantan haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qala shaykh ibn daqiq al-eid wa qala shaykh ibn daqiq al-eid rahimahullah ta'ala al-hikmatu fi istihbab as-siyaq 'inda al-qiyam ila as-salah kawnaha halan taqrubu ila Allah كونها حالا تقرب إلى الله فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وتحكمة تساء كتير دلو كتير صلى أرنك إن أسواكي ولبب مالني ابن دقيق يكتوى saboda kasantuwar lokacin tashi a sallah lokaci ne na kusantar Allah madaukakin sarki don haka wannan halin sai ya hukunta a samu tsafta da kuma cikakken tsarki ba don komai ba domin bayyana darajar wannan ibadar da za a yi wa kad har ma aka ce ku ji abin da yace yace har ma an ce inna zalika li amrin yata'allaqu bil malik bi malakin bil malaki wasu suka ce a'a yin aswaki a lokacin sallah yana da alaka ne game da wani mala'ika na musamman wa huwa shine kuwa annahu yad'u fahu ala fil qari da zaran mai sallah ya fara karatu sai wani mala'ika ya zo ya ɗora bakin shi a bakin mai karatu wa ya ta'azza bin ra'ihatil kariha to wannan mala'ika yana cutuwa idan akwai wari a bakin dan haka sai aka ce to da ka tashi za ka yi sallah sai ka yi aswaki fa sunna aswaku li ajli zalika sai aka sunnanta aswaki game da haka kun ji maganar ibnu da kai kenan a cikin littafin shi mai suna ihkamul ahkam sharhi ne na umdatul ahkam qala al jami' sallahu anhu malam muhammad ali adam Allah madaukakin sarki mai afuwa da yake da sharhin wannan littafi na nasa'i bahiratul uqba yace amma wada'u amma wada'u Allah ملك الصاف على فم القارئ ففي حديث علي رضي الله عنه أخرجه البزار بسند رجاله ثقات كما قال الحيثمي مرفوعا yace akwai hadisi game da haka cewar mala'ika na ɗora bakin shi daidai da bakin mai sallah in yana karatu akwai hadisi wanda yake mutanen da suka rawaito hadisin amintattun mutane ne nagartattu kamar yadda malam haifam ya faɗi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al malak ha khalfahu idan bawa ya tashi yana sallah in ya zama yayi aswaki sai wani ainihin mala'ika ya tashi daga bayan shi fayasma'u li qira'atihi wannan mala'ika sai rinka sauraron karatun wannan mai karatun sallah fayadnu minhu sai ya rinka matsowa yana matsowa yana matsowa au kalmatun nahwa ko kuma annabi ya faɗi wata kalma makamanci haka hatta yaba afahu ala fihi har sai mala'ikan ya ɗora bakin shi daidai da saitin bakin wannan mai sallah fama yakhruju min fihi shay'un illa sara fi jawfil malak duk sanda wani abu ya fito daga bakin makarancin to zai fada cikin bakin mala'ika ne to sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama fa tayyiru afwahakum jama'a ku tsarkake bakunan ku min qur'ani saboda karatun alqur'ani kaga wannan magana jama'a an ka karanta subul salam al-amir sanani ya kawo ta inna ma kamar yadda ka ji sukan kawo maganan ne ba sa kawo hadisi wannan sai sa wani da bai san hadisin ba ko bai bincike ba sai musu amma ka ji maganar akwai hadisi kuma hadisin tabbatacce ne a ƙarƙashin wannan duk sanda ka bar bakinka da wari ka tashi sallah kaga cu